assalamu alaikum wannan baiwa Allah ta ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan an tashi lafiya malam na samu sabani ne da mijina kuma har ta kai mu ga rabuwa na nemi sulhu a tsakaninmu amma yaƙi malam da Allah ka tiyan da addu'a kuma malam da Allah ka neme shi a taya ni a taya ni ba shi hakuri malam na gode Allah miki albarka irin wannan matan su ake so matan da in ta yi laifi ko wani uzuri ya faru har aurenta ya mutu tana zama ta nutsu ta nemi sulhu da zaman lafiya da ita da mai gidanta yanzu wannan ba ta son rayuwar zawarci ne kuma watakila zamanta a gida sakin da aka yi mata ya sa ta gane muhimmancin gidan mijinta da muhimmancin aurenta don haka ina amfani da wannan dama yau na wannan rana a wannan azumi goma ne ko sha ɗaya sha ɗaya ga wata Allah wannan baiwar Allah da ta nemi sulhu da mijinta Allah ka daidaita su Allah ka sa alheri ne komawarta ya Allah amin ɗin da ɗaliban nan namu suka yi akan wannan bayan Allah Allah ka karɓa mala'ikun da suke wurin nan Allah Allah ya sa su karɓa addu'a nan ke kuma idan aure ya koma baɗi ki turo mana takarda ki ce malam muna godiya na fa koma har ma na haihu ki turo ki gaya mana ƙwarai kuwa kuma insha Allah ina miki albishir zaki koma da yardar Allah na biyu kin ce na neme shi to ni dai ban san ki ba ban san shi ba kuma ni kin ga bako ne idan ana so a neme shi to sai a a turo min shi ko da ki ba zai zo ba in ke kika turo shi to a turo min da lambar wayarsa ko a samu wani dan hizba a faɗi waye ne a nan garin sai in karɓi lambar sa sai na kira shi sai zo ya same ni sai mu dan mu dan yi kuskus da shi insha Allah ta'ala na san albarkacin ni bako ne in na nemi alfarma zai yi abin nan Allah sa halinki kuma yana da kyau tambaya ta biyu malam barka da safiya malam tambaya ta anan shine ina jinin haila sai ya dauke da magariba wata ce tana al'ada sai jinin ya dauke da magariba sai alakar aure ta shiga tsakaninta da mijinta ta ce amma kuma bayan sun kammala sai jinin ya dawo da Allah menene hukuncinmu kin aikata laifi ya za a yi ba ki san ranar ɗaukewan jininki ba ne a ya kamata ki san ya ɗauke ko bai ɗauke ba kowace mace tana iya gane kowace mace tana iya gane al'adarta kwana nawa take yi kwana biyar take kwana hudu take kwana shida take kwana nawa take ko ya kamata ta gane don haka idan lokacinki bai yi ba karki ba da dama alakar aure ta shiga tsakaninki da abokin zama ni ina ga kama akwai nau'i na ganganci a ce wani abu da kuma gaggawa kuskure ne haramun ne alakar aure ana al'ada amma in kin tabbatar cewa ya ɗauke ne kuma ya zo yana wasa ya dawo to kin ga wannan dawo wanda ya ba normal jini ba ne kenan jinin wasa ne ya zama jinin rashin lafiya idan kuma daman kwanakin ki baki gama ba daman kwana biyar kike kuma daga kwana hudu kika ba miji dama ya zo to ake ma kin san cewa jini zai da wannan kuskure ne ba daidai bane kuma shi jinin al'ada akwai alamun daukewar sa ai daga cikin alamun daukewar sa daga ƙarshe yana zuwa da wani ruwa fatsa fatsa da hanta hanta wani ruwa ruwa jini jini haka amma mai ruwan ƙasa ƙasa shine as-sufratu wal qudratu idan mace ta ga wannan a ƙarshen jininta to yana mata sallama ne ya tafi kenan amma in a farkon jini ya zo to yana sallama ya zo a bashi wuri to hukuncinsa ɗaya da jinin al'ada in a farkon jini ne idan kuma a ƙarshe ya zo to hukuncinsa hukuncin tsarki ya halatta a yi mu'amala ta aure ya halatta a karanta ƙur'ani a taɓa ya halatta duk abin da za a yi abu na biyu cikin alamun ɗaukewar jinin al'ada wanda insha Allah gobe gobe damun darasin da za mu ɗora shi ne hukunce-hukuncen da suka shafi jinin al'ada jinin haihuwa jinin rashin lafiya za mu yi wani darasi wata jaka ce guda ɗaya zan baku akan wannan kuncin canjina nan mu ji meye shari'a ta ce don ku gane saboda ana samun matsala abin da ya ɗauke ne kai ni ga wannan shine wata da ta ce ta yi shekara uku tana yin azumi kuma alhali tana jinin al'ada to ya kamata mu yi muku bayani akan yaya ake jinin al'adar nan ya hukunce hukuncensa to ita wannan alamar ɗaukewanta ita jinin al'ada daga cikin alamar shine akwai bushewar gaba mace za ta ga gabanta ya bushe to alamar jinin ya kafe ya tsaya kenan shine ake cewa a fiqhu aljufuf abu na uku akwai alqassatul bayda farar ƙasa ake cewa da Hausa wani farin ruwa ya rinka zubowa a gaban mace ta yi jini ta yi jini sai wani ruwa ya biyo fari yana zuba ko wataƙila in ta zauna a cikin baho ko na bata ganshi yayo sama shi ma alama ne na me na tsarkaka daga cikin alamomin tsarkaka da tsayawar jini idan kwanakinsa da aka saba suka yi ta saba tana sha biyar tana yin tana yin kwana biyar to kwana biyar ɗinta ya kai kuma ta san bata taɓa tsallakawa ba to shi ma za ta ɗan sa tsammani in ta haɗa da ɗaya daga cikin waɗannan alamu daka kin yi kuskure sai ki tuba da ke da mai gidan idan da gangan ne mutum ya yi alaƙar aure yana al'ada da miji to idan farko-farkon fara jini ne sai aka yi alaƙar aure to sai an yi sadakar dinari a ɗan samu ɗan kuɗi haka a ƙiyasta sai a sadaka ban san nawa ne dinarin ba yanzu idan kuma a ƙarshen jini ne kamar yadda ya zo a cikin bulugul maram hadisi sahihi hafiz ya kawo shi ibn hajar al-asqalani zai za ta yi sadaka da rabin zinari me bambancin farko da ƙarshe aka ce farko ba su yi haƙuri ba da aka sai sun ba da dinari in ƙarshe ne kuma to watakila mijin ya ɗan yi jinkiri ya haƙura ya jira ke makin jira shaidan ya rinjaye ku kai alaƙar to shine shari'a sai ta sauƙaƙa muku hukunci ta ce ku ba da rabin zinari don a tabbatar da kun yi laifi sannan saduwa da mace a lokacin tana al'ada yana fasa namiji ya kamu da cututtuka saboda ƙur'ani ya ce ƙul huwa azan fa'tazilun nisa'a fil mahidi ga ya musu jinin al'ada cuta ce ƙazanta ce ku nisanci matanku a daidai wannan lokaci an samu daga wasu cikin matan 'yan boko da kuma wasu marasa tsoron Allah suna ba da mazajensu dama suna alakar aure da su alhali suna al'ada wai ai namijin zamanin nan idan ka nuna masa kana yi nan gaba sai ce ma kishiya zai ya gaji da jiranka sai ta ba shi dama ya sadu da ita na al'ada haramun alaiki kin aikata haram bai da kyau Allah sa kuna ganewa wannan bawan Allah ta ce malam ina da tambaya kamar haka mijina ya sake ni kuma ya sake ni ban daɗe da haihuwa ba tun da na haihu kuma ban sake ganin jinin al'ada ba kuma an ce min wai sai mutum ya yi jini uku wai ya yi aure ta ce to yanzu idda ta ba ta yi ba kenan eh ba ta yi ba to yanzu shi ma sai na zauna na jira sauran jinin ne kwarai kuwa duk wanda mijinta ya sake ta tana da ciki tana tana shayarwa aiki ya same ki idan kina al'ada to ba damuwa al'ada ki uku jini uku in kin samu miji mai aurenki da jego ina miki murna Allah sa albarka idan kuma ni ce shi bai zai aure mai jego ba to sai ki hakurin zaman jira shekara ɗaya shekara biyu ki yaye da hai wallahi mata akwai abin tausayi da rayuwarsu wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kiyaye yanzu duba tsautsayi malama kina haihuwa wata ɗaya wata biyu mai gida ya rubuta miki saki a wannan yanayi da ake ciki yanzu uban yaro ma yaya ya haƙura da matarsa mai jego ballantana wani ya zo ya nemi aurenki da jego jagabe jagabe ai mijin na ya yanka miki tsaya ai da haka in yazo zai sallame ki ce don Allah ka rufa min asiri bari in dan ƙara shekara ɗaya ko biyu in dan kula maka da yaronka daga baya ka sallame ni to watakila hajja ta ce watakila halinta ne bayi da kyau tana da hali mara kyau don haka mijin ya sallame ta haka kin gamu da aiki abu na biyu dole sai kin yi jini uku a cikinku akwai matan da inda suna shayarwa ba sa jini to kin ga sai kin yaye dan nan shekara biyu kenan ko shekara ɗaya da wani abu sannan fa ki zo ma magana ki fita zawarci amma in ba haka ba za ki ta zama ne a gida da ke da babanki da mamanki ki ta shayar da yaro in yana kawo kuɗin shayarwa alhamdulillah in baya kawowa kya san yadda zaki don haka ba aure a kanki ki sani sai kin jira jini uku idan kuma kina so kin matsu da auren to sai a san yadda za a yi a dabara a yaye yaron da wuri a ta bashi madara yana sha in ubansa yana kawo kudin madara sai ki yaye shi in kina yaye shi jini zai tawo da kin yaye shi jini ɗaya ya zo biyu ya zo uku shikenan sai ki aurenki amma in ba haka ba ki shiga islamiyya ki kama hadda qur'ani kawai ya fi miki sauki ki yi haƙuri na ga kin yi tagumi hankalinki a tashi haka rayuwa take shi yasa ba ma son mutuwar auren nan tun da muka fara karatun nan akan mutuwar aure muke ba daɗi in namiji ya so yanka maka wulaƙanci abin ba daɗi yau da asuban nan na tashi wata ta bugo min waya daga wata jiha tana kuka na rasa ma ni yadda zan da ita ta hana ni sakat na ce don Allah ki dan saurara min kuka me faru ta ce mijina ya kore ni malam ya aure ni ubana ya mutu ba ni da gidan da zan koma uwata talakare ita ma gidan haya ne ya kore ni ya ce dan abu kaza na ya fita na ce ke aina ya aure ki da ce a gidan yayana yayan na ma ya ce kar in sake zuwa masa ta ce malam ya zan yi ta ce ga 'ya'ya ya tara mu duka a yau da safe ɗin nan wallahi tana kuka ni to wata fatawaran an maka sai ka rasa ya zaka yi to mijin zaka je ka same shi ko yaya wasu mazan akwai yan wulakanci wallahi ka kori mu tace koran kare ya ce bar gidan bar gidan kin ga maganar saki ya sake ta tafi tafi bata taso ba korar kare yake mata tafi ta shi aure zai yi tace kuma wallahi malam ba inda zan ji ba inda zan kai yayana ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abin wannan cutarwa ta yi yawa wallahi wannan wulakanta dan adam ne ya yi yawa wallahi yanzu wannan in yarka ce ya za ka sa kanka ko kana kabari aka baka labarin ga yadda yarka take ba za ka ji daɗi ba amma namiji ya zo yana yin koran kare wa matar shi koran kare wannan ba daɗi ba daidai ba ne don Allah ku yara maza ku riƙe matanku kuma in mace ta haifa ma ɗaɗe ɗa biyu ai tana da alfarma ai ai ka rike ta ko dan ɗaɗayan ka mutunta ta ko dan ɗan Allah gyara mana halin wannan ta ce malam ni ne ina yin azumi karfe shida da minti ashirin sai ga jinin al'ada ya zo min to malam ya matsayin azumi na yau kina da wani azumi shida da ashirin shida da ashirin kan ai bimbi waɗi ya yi ko? in na safe ne azumi ya kare in na magariba ne shida da ashirin ƙarfe nawa ake shan ruwa a nan garin ban ji ba shida da nawa ashirin da bakwai ka ka i am sorry wannan baiwa Allah na tausaya miki azumi ya tafi azumi ya kare amma dai wannan jinin bai kyauta miki ba gaskiya in dai shida da ashirin ne to sai haƙuri azuminki ya ɓalle ba komai Allah zai baki lada ki haƙuri malam Allah ya saka maka da alkhairi malam naji an ce wai idan yawu ya taru a bakin mutum ya haɗe azuminsa ya karye ta ce ni kam na yi sau da yawa na yi ta haɗiye shi lalle ku ƙazama ce ke yanzu mutum ya tara yawu yawun azumi mai wari ya malkwaɗe shi ya haɗiye an shi ya sa wasu a cikinku ba ɗazu na faɗa ba na ce akwai ƙazami a cikinku ni kaina yanzu sai da na ji wani yama haka haba da Allah wannan ai sai a sa mutum amai malaman fikihu suna faɗan wannan don su tsoratar da mutane kuskure ne lalle akwai wanda sun faɗa cewa in mutum da gangan ya tara ya ya tara ya tara ya haɗe sai da ya tara ya tara sai haɗe to azumin su ya kare wasu na faɗa amma dan normal ya ya tari kin haɗe wannan azumin ki bai kare ba tunda ba da sani kika yi ba to ba komai ki je ki ci gaba da tuba da kuma neman afuwar Allah in ku kin san da gangan kika yi to a bisa wannan fatawa ta malaman fiqh sai ki je kira mu azumi daya amma in dan normal yawo ya dan haɗu ne ya taru kika haɗiye ba da gangan kika yi ba ya dai taru kin haɗiye azumin ki bai karye ba amma wanda ta zauna ta ta tara shi ta tara shi sai da ya haɗu ya cika bakin bot a billahi sai ta haɗiye su mai ma da healthy malam ya halatta a raba auren wanda baya sallah ko kuma wanda yake matsafi ne idan baya sallah an yi masa wa'azi ya rinka sallah yaƙi ko yana tsafi an gaya masa tsafi haramun ne ya ƙi denawa ya halatta arab auren to ai duk ba musulmi bane wanda baya sallah ai ba musulmi bane al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah bambanci tsakanin mu da su shine sallah wanda ya tsaye da sallah musulmi wanda baya sallah ba musulmi ba matsafi fa kafirci yake aikatawa Qur'ani ya haramta tsafi so ya halatta a raba auren in bai zai dena ba in ya dena ya tuba a cigaba da zama da shi idan bai dena ba shikenan auren sa ya mula Allah ya kare mu Allah ya taimaka insha Allah ta'ala anan zamu dakata da tambayoyi sai kuma dan muku yan tambayoyi kadan kafin lokacinmu na tafiya kalcin goye insha Allah don Allah ka ku tashi ku zauna a yanda kuke kawai ban so in ga a mimmiƙen nan ku bar waɗancan 'yan waje su ku amma na cikin duk 'yan hizba duk wanda suke cikin haraba ka su tashi yau na zo da kyaututtuka masu tsoka yau karka zare karka zare yau yau kyautar da zan yi tunda kun zo da wuri ƙur'ani ma zan rarraba